وإذا مدحنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai. Lissafin nasarar ‘yan mishan yau muna goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Jiya an kaddamar da tallafi wa marayu. Kuma muka ce bayan Allah su ci gaba da aiko da sadaka aiki bai tare ba. Kuma ga bayan Allah sun ci gaba da ansa wannan kira. ina kada muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya wajuki muku albarka wannan aiki na alkhairi da muke Allah kada ka bari mu kasa yadda muka dauko Allah ka ba mu mai kai haka da zamu komo gaban ka a yau akwai Hafiz Ibrahim Ahmad Hafiz Ibrahim Ahmad ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya Allahu Akbar Allah ka masa albarka Allah ka dukiya sa albarka Allah ka rayuwar sa albarka Allah ka zuriya sa albarka da mu da shi Allah ka sa mai makwataka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai zautar ranar tashin alkiyama akwai Abdullahi Shu'aibu ya yi so marayu gudunmuwar kuɗi dala dubu ɗari biyu Allah ka masa albarka ka dukiya sa albarka Allah ka raba shi talauci ta da shi da arzikin ta Allah kar ka bari asara ta shiga cikin zuriya ka da dukiyar shi akwai dauda musa ya aiko mana ya gudu murkuri dala dubu ɗari dauda musa Allah ka masa albarka ka dukiyar sa albarka yadda ya taimaki marayu Allah ka taimaki yayan sa da za su zama marayu yadda ya taimaki masu rauni ya Allah san da rauni shi zai sami shiga kuma Allah ka taimake shi daga nan akwai sa'idu ya haya fufure da umi zara ishaq su aiko ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari ɗari kowa Allah ka wajen jinsu albarka ka wani su albarka ya Allah ka tsada su da muguji da mugu gani da baka kaddara ita kuma malama umi zara idan tana da miji Allah ka masa albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta mai albarka idan tana da yaya Allah ka masa albarka in ba ta da yaya Allah ka ba ta yaya masa albarka Allah ka bar kanka bar muguwar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanta. Wasu bayan Allah sun goma sha uku sun haifo mana gudu marko da naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da talatin. ya na wannan bai na yanka ta su Allah ka musu albarka Allah ka wuce su albarka Allah ka tsaye su da zuwa shekara su arzikin ta masu aiko gudunmuwa daga naira ɗari zuwa naira dubu biyar wa marayu sun hada wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da ashirin da biyar Allah ka musu albarka ka wuce su albarka daga nan akwai mutanen masallaci masu aiko da taroti sun hada wa marayu naira dubu ashirin da hudu da naira ɗari biyar Allah ka musu albarka ka duke su albarka a takbir a takbir design criteria Nigeria limited design criteria Nigeria limited sun aiko marayu gudun mukuri naira miliyan biyu wannan kamfanin Allah ka masa albarka mai kamfanin Allah ka bashi ka masa albarka sai ta kwan da kamfanin Allah ka masa albarka ya Allah ma su Allah ka masa albarka Allah ka kara wa kamfanin jari Allah ka tsare shi daga kowace irin hasara da mu da masu gwada da shi duka Allah ka sa mana cikin aljanna fi dosar an tashi har kiyama daga nan akwai Alhaji Musa Alƙari Bauran Akko ya kawo mana ziyara wannan majalisi muna tare da shi Bauran ako ɗan yusi kenan su da masu sai mana faɗi ta shi kan magana girma mai girma bauran ako ya yi kowa malayin gudunmar kuri naira dubu ɗari ya ce ba shi kadai ba matarsa mata ce ita ma ba za a farta wannan aikin a baya ba wannan baiwar Allah hajiya badariya matar shi mai girma bauran ako ita ma ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu dari baura ya bada dubu dari matarsa ta bada dubu dari da zakari misal hazin da wuce jumlan abin da aka tara wa marayu yau ko da Allah ya mata albarka dukiyar ta albarka wa rayuwar ta albarka ya tsare ka ya tsare maka mutunci ka tsare maka addini ka tsare maka zinar Allah ya azurta ka da shan ruwan alkawasara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam abin da aka tara ba ya gudu kuwa ya naira miliyan hudu da dubu ɗari da saba'in da tara da naira ɗari biyar ko ga zuwa shekarar jiya da muna da miliyan saba'in da shida abin da aka tara daga jiya zuwa yanzu sai ka samun miliyan shida da wani abu idan ka mata yanzu mun haura miliyan tamanin yanzu muna kaccan wajen miliyan tamanin da biyu akwai da na hango kuma sai mun kai wani da idan Allah madaukakin da nake na nan nana kusa haka akwai da na hanza daga yadda ne
Allah Allah ya da ana rama sai mun kai wurin Allah ya kai mu Allah ya kara maka lafiya ana rama Allah ya kara mana gaba
a kawo gaba na marayu zero zero zero four double five three seven five three zero zero zero four double five three seven five three banki jai name Tibius Offers and Less Privilege Foundation Abuja. Daga baki da suka jefi majalisun mu a yau akwai ambassador Mansur Abdulkarim. Ya ci na fisa. A dan muke kana ambassador, ya ci na fisa. Dan muke je muna so jama'a su ganka. A takbir. Ambassador ke Allah ya wata albarka. Ya gaishe mu tare da shugaba mun je wani kasa fara masallaci da ya gina. Ya gina wani kasa fara gida kuma sai kasa fara masallaci. masallacin da juma'a na juma'a ma ba na juma'ar kawai ba kowa maka da madina aka gina wannan masallaci ya kai san da juma'a ce Allah ya saka masa da alkhairi ya zauna a Saudiya kasa mai tsarki ni a can na fara sada shi amma shi shugaban Sheikh Balaro Aminu sai da tsawon lokaci domin duka mutanen Taraba ne da Adamawa duk a da yake to dai a kasa mai tsarki Allah ya hada da shi a cikin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ranar shugaban kasar Najeriya ya je su suka tare shugaban kasar Najeriya shugaban kasar Najeriya ya wuce sai gani yace to shugaban kasa ya wuce kuma gashi Allah ya hada da almajiri to tun daga lokacin ake zumunci har wannan rana ya yi sanar sai Allah ya kara wa daga wakar akwai malam na yi shayibu wannan tawagar kawai kenan akwai umar aliyu musa wannan duka daga gobe ne akwai mana hamisu kuduwa da mana wannan duk mutanen kawai ne Eh, shi ma na haka su kore da mahaifinsa da mahaifiya ta hajiya da ta haife shi wasu ɗaya wasu ɗaya Eh, saboda haka kawo yana nan da rai hajiya da ta kasance ta bashi amma da yana to muna addu'a Allah ya kara maka lafiya Eh, akwai kawo iri shi ma kawo na ne amma kawo kawai ga kawo bai zai ba
Sauran ƙani na ya rage.
Eh, daga nan sai kana ana rama wa da wannan rajin na suna haru da gobe Eh, kai na san kawai da ke sai mutane su gana kasar kawai a sarari wancan sasin shugaba ya kira da ke shugaban kasar kawai ya kawo mana ziyara a adamawa yau kwana mu uku ana tafsiri ana zagawa ana aikace aikacen addini bai bullo wajen kamar shi har zai baka ke sawa amma dai ba mamaki an kusa rufewa daga shi sai da suka zo lafiya muna addu'a Allah mai da su lafiya ana rama ina mai kwana ina za mu tashi
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Allah maka zo sai kace wala kada halaka dal qurub hakika mu halaka da karnoni insha Allah maka yasa men tabluka tun kafin ku ku zo wannan duniya wannan duniya ta ga mu zo ku zauna Allah ya ce akwai wanda suka riga mu zuwa suka zauna suka yi tsiya Allah ya halaka da su ba kuma karni ɗaya ba an ce karni al'umma da tana yi a cikin shekara ɗari al'umma da tana yi a shekara ɗari shi ne karni ɗaya Na, Kire da ka ɗauko tun kan ɗauke su zama a balewa tun su ba kwafa su da shuka su waye har da iso zuwa da suka karda da yi. Irin wannan karda irin wannan karda karnunuka masu yawa Allah ya ce sun yi tsiya sun rubuta su mu harkar da su. Kai da yanzu za ka zo ka ce kai wa Allah rashin kuya kana ganin kafin. Ko a yi. Karni karni Allah ya harkar da su. suna da kawa suna da arziki suna da dukiya suna da makamai suna da ilimi suna da technology amma da suke taba Allah Allah ya ce muka halakar da su sai Allah ya ce ne
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون Allah ya ce wa ja'alna rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyana amma Allah ya ce wa ma kanu ليؤمنوا liyomin wannan bai sa su yi imani ba da ƙarshe Allah ya fasa ta yi gama da su gaba ɗaya Allah ka gama ta ba آمين.
Allah ka tausaya ba آمين.
Allah ya ce ka zalika نجزي القوم da المجرمين da zai tsohon mujirmin haka muke sa ka kawo criminals duk inda mujirmai suke haka muke musu ita da amana su shi yasa Allah ya kungo su manya-manyan kafirai a cikin zuwan da aka musu نعم akwai adawa akwai samudawa akwai su da kawo da suna da manyan matsiya ta ke amma da suka taɓa Allah Allah ya duka sai da ya maganin su
وكلا
وكلا من أهلك akwai suna da zargi وكلا أخذنا وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ذلك السؤال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce duk wani ɗan bin liman ya san zararru ka kuke kowace a cikin su akan zaɓi zargi ya zai da masa ba shi da zargi a kullum aka suna da zargi kowace kar ka ga wuta ke haɗa sai ta fashin daji sai da kuka limamu ka sauna ba kar ka gashi hara kai gwamna ne a jiha ka za ka kama ka karya ko akwai gaba ko babu karka ce shugaban kasa ne ke abin da kaga dama za ka yi karka ce kai sanata ne ko dan majalisa ko alhaji babba ko katon kauye ka ci masara Allah ya ce waɗannan manya-manyan da suka gabata kowanne fa kullum a kan zabitin. Allah ya ce fa minum man arsalna alaihi hasiba. Akwai waɗanda ruwan duwatsu muke musu daga sama insha Allah. Ruwan zuwa duwatsu daga sama. Kai ka ga ruwan duwatsu ba? Aka rinka rincimon manya-manyan duwatsu daga sama suna faduwa. in ka shiga ɗaki dutse ya fasa ɗaki ya tare ka murkushe ka ko ga yadda za ka shiga Allah ce wani rumbar aka zata kuskai ha a cikin su akwai wanda tsawa aka musu mala'ika ne kawai aka sa ya shigo cikin su ya yi ya yi kururuwa da mala'ika ya yi kururuwa saboda ƙarar kururuwa kayan cikin mutum da hancinsa da su ne da sai farfakewa su ne sai dai ka ga jini na fita ta kunne jini na fita ta ido bala'i ta rari ko vibration na mala'ika Allah ce wani rumar ka tabbar da larba akwai wani kasa muka ba umarni muka ce ta ishe kawai sai fara sinkin irin manyan mutane ta shi karo da shi kawai wasa da ya ga amfani da gajewa haka haka ƙarshe fara yi yana na tuba ya musa ko sai ina haka cikin mutane wani na da tushi wani na da sauƙin fushi har an zama hakan annabi musa yana da cikin masu fushi a cikin su shi yasa da kan wani a taura ya zo ya samu suna mutar rinki bai san sanda ya wasu da adana a tauran ba saboda masana ibn al-kubbar yake cewa da nan Musa ya fusata alkabba su za a ga gashin jikin sa har kamar yana da daga alkabba haka annabi Musa ya gaba cewa kama shi kasa yana ji yana gani haka aka shuka shi ya nutse ya kai kasa ya kai kasa ya kai karkashin ko har zama shi yana sai yana da zan shi ya jiyo Allah ya ce wa zirgin mana kaza kaza akwai wanda kuma a teku muka notar da su muka notar da su irma firawuna ya gabar shi kunya ya gabar shi mutunci ya nuna ragawa ya nuna girman kai ƙarshe sai ga an dulme da shi a cikin kogin ne kuma Allah ya shiro ga wanda bai mutanen duniya su gani su tabbatar da ba Allah ba ne kairu da wata na idan ka je kairu amma ba a zuwa kafin su ne da zai kai masa ziyara ba a kai firawar ziyara amma wani abu yake ga wurin malamin sa ya hana ka je ka shi akwai abin da ya taɓa kai wurin kuma da shugaban ka ne da suka tara da gama ta gama wani wuri matsiyaci ta fashe kwale goshi muka je muka samu matsiyaci kwanci cikin akwati dama ƙa'ida ka je inda firawa da kyabar da za ka fara yadda kalin da ce Allah su ne maka albarka ka samu ɗagar shi Allah da shi ne wata ya ci gaba da shi za ka gaba masa ɗan ƙara ƙarfi a cikin lissafi ko mai yaman ya ta mamaye da hudu da su balle wani garin masu ya ce Allah ka gama sa كما سمعت على رمى ضده ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
Allah ce sama da annabin da lafiya fi ardi barakun halakar da wani can da fasar nan ko muka sanya ku zama kalifofi a bayan kasa sai da aka share wasu tukuna aka kawo Allah ya ce me yasa muka kawo ku bayan mu halakar da wani can linanzura kai mata amalu da dama ku kuma mai za ku yi za ku yi mai kyau ko za ku yi mara kyau kai ƙurari ya gama da ɗan adam shi Allah ya ce ya gama da wani وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا يا رجل قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله الله أكبر قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا تتلى عليهم آياتنا بينات يا إذا حشرتها وقدرنا شعبري آيوين يبين إن شاء الله قال الذين لا يرجون لقاءنا waɗannan da ba sa fatan haɗuwa da Ubangiji kafiran maƙiya Allah sai da su ce Allah zai lazina liƙana in in ci bi Qur'ani ke da haza au batin sai ce to kaga wannan Qur'ani na hannunka ne yana da matsala a ciki an zaki data a ciki an zaki musa an zaki manasa an zaki hubal waɗannan kuma manya-manya ne a wajen ku an kama ta iyayen an ce iyayen mu yan wuta ne an yi kaza an yi kaza wannan qur'ani kan ko mun da ta annabi ba za mu iya nake da shi ba ka koma wajen Allah da kake ba mu qur'ani da ba mu zani iyayen ba shi ba ka fasa iyayen ba shi idan ba za ka koma ka gaya wa Allah ya canza maka ba to au ba tilu to ai zaka ga da maka kokarin shi da ke ka rubuta sai ka canza shi ka ka ji ka au ba tilu ko ka canza shi ko da aka ce ga faɗa masa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya so da shi ana umarni lahu min tilqa'idat daga karanta da ai ba zai yi a gare ni ne canja alqur'ani ni ma qur'ani ba magana ta ce magana ba yi Allah ce magana Allah sako ne Allah ya bada da kawo ya zan iya canja sakon yace in an tabi illa ma yuha ilayhi بس قومي كي أبدا تدو وحي كي أبدا أتدو وحي إيش إني أخاف إن أتيت ربي azab da mai hau عذاب يوم عظيم إن أجل سورة إن نساق أو ميتنا تو إن أجل سورة عذاب يين إن من كلمة شيء لين لا تشاء فيها كنا أخذ محمد sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم شيء كتب القرآن فالله لا يباشي القرآن Allah ya bar الله لا يباشي القرآن الله لا يباشي القرآن بكلمة بشي كتب القرآن ba shi kirkiro ba kuma kai da kakar su kwana da kakar ba annabi kirkiro shi ba ta san me ba annabi da kirkiro shi ba da kakar su kwana da kakar wani magana Allah wani ba larabe ayat qur'ani to ya karanta bai san san da ya fara su da ba kuma wannan karfi ne ba mu shi ba amma ya kaji larabci sai ga wannan larabci ya fi karfin dan adam kwakwalwar dan adam ba ta yi shi ne wannan larabcin babu shi وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيظ الماء الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين a tsanan maka fashe ta mana wannan
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين sai ka taɓa jini wannan ranar ne wakila ya arzu ibi da fi ma'aki wa ya samaru akali wa gibar ma'u wa gobe ya al'amuru wasta wata ana da jirgin ana cewa jirgin balara da mai fadewa Allah su jama aka ce kawo su kasa da yake abu kasu da dama aka ce da zai ta kasa da yake sujjata da fasahata subhanallah fasahar magana ce ta wani hankali na adam shi yasa na fara su jira to ba dan adam ba aljani ma da ya ji rubewa yayi bai taba jin irin wannan magana ba zai kawo magana da adam Allah ka gafarta maka annabi ce ka gaya maka cewa ai bai isa ba ban kai ba bai isa ba ban kai ba sai zuwa yanzu ce maka ya samu wani talati talati yana daidai da ƙur'ani sau dubu shida ban kaura yana daidai da ƙur'ani sau uku dubu shida wasu wasu ɗan da ya yana masa wayo a kawo mai inda aka ce siratul fati ta fi ƙur'ani sau dubu shida kawo a nuna mana ra'ayinka a a rena suka ne na da wani kafe su yadda ce wannan bakin faɗin yana daidai da wannan bakin faɗin sau goma me rage da jiki sai na haɗa wannan guda goma kafin ya samu wannan guda nawa ta ɗaya idan da na kawo wannan guda daya wannan ya fi shi ko bai fi shi ba in na kawo biyu wannan ya fi shi ko bai fi shi ba tun da yana daidai da wannan sau nawa goma sau goma tijjani ya ce salatul fati daya tana daidai da sau qur'ani sau dubu shida sai kana cewa wani da ya ce salatul fati ta fi qur'ani bai ce ta fi qur'ani ba cewa ya tana daidai da qur'ani sau dubu shida ta
ka ji dan kwaya na mu dauka cewa ga salatul fati guda daya ko guda daya salatul fati ga qur'ani guda daya salatul fati dai ta bi qur'ani dai ko da bai shi ba ta ɗaya tun da tana daidai da dubu shida ta bi qur'ani dai ko da qur'ani dai ba ta ɗaya
ba ku ansa ba ba a bayanin da aka yi bayanin shi ba a fassara magana na qur'ani din salatul fati ta bi su ba ta bi su ba eh wai wajen fadin nake ba kamar yadda ya fada qur'ani goma
ta ɗaya ta fi shigo wata bishi ba. Ƙura'ada mutum, sirafin fati ne ta fi shigo wata bishi ba. Ƙura'ada ɗari ta fi shigo wata bishi ba. Ƙura'ada duhu, sirafin fati ne ta fi shigo wata bishi ba. Tunda tana daidai ne da dubu shida. Tana daidai da ƙura'ada dubu shida. To kenan ƙura'ada dubu, sirafin fati ta fi shigo wata bishi ba. Dubu biyu, ta ɗaya dubu uku, ta ɗaya dubu hudu, ta ɗaya
ƙura'ada dubu biyar, da ɗari uku, ta ɗaya da ɗari bakwai, ta ɗaya da ɗari takwas da tamanin da tara da ɗari tara da hamsin da ɗaya da ta- ta- ɗari tara da casa'in da tara kenan suna fati kwara ne ta fi ƙur'ani ɗari tara da casa'in da tara sai ka ƙa- ta fi ƙur'ani dubu biyar da ɗari tara da casa'in da tara sai ka ƙaro ƙur'ani ne ta ce ka ta ya zama dubu shida sannan ya daidai da wa da suna fati wani fa kwakwalwar ɗan bida a yi ba a ce ta fi ƙur'ani ba da aka ce suna daidai da Qur'ani dubu shida ba a ce ta Qur'ani ba da Allah ya ce mace a bata namiji a bashi rabon mata guda nawa biyu kenan namiji ya fi mace samu da yawa ko bai fita samu da yawa ba a a bai fita ba domin cewa aka yi daidai da mata biyu yake ba ce ya fi mata ɗaya ba daidai da biyu aka ce ko gane shi ake mai da ɗan ɗan bid'a kwakwalwar shi ta dakile ne yanzu za a kai wannan ƙaryar ai da ce in ce yana magana kan bai da tare da shi Musa jawabin ma'ani dai shehu na magana tana na magana shi da babu kan kalila da shi ta sadaka sadaka yadda kuma ƙarya ma ba za ka gani dole a ce maka ka zama kamar gawa gaba mai wanke ta in ba gawa ta zama gaba mai wanke ta ya za a zama da wannan karatun wai babu inda a shehu tijjani ce salatul fati ta fi qur'ani cewa ya salatul fati daya tana daidai da qur'ani sau dubu shida amma ba ta fi qur'ani ba bai ce ta fi qur'ani ba sai ya ce bai kamin mu gane ya ce ta fi qur'ani ya sa wajen ɗan gala kafin da ya ce a banda ku kuma da yin zara su ne da zan muku maganin shi saboda sun zuba magana ba shi amma dai wanda gidan gane kasuwa na sai zai shiga inda ya kafa yana ta yi rabbi azabar mai azai azabar yin bin asi sai Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya rubuta wata magana قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون Allah ya ce kurka ga musu ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law sha Allah da Allah ya ga dama ma ta lauti ko a takun da ban zo ina karanta muku wannan Qur'ani domin ba da Qur'ani waye ba da Qur'ani Allah Allah da ne ga dama ya ba da Qur'ani ba ya turo da dama zan zo karanta muku Qur'ani har kuna magana in je karɓo wani ko ya canja yace wala adra ku bihi da ban karanta da Qur'ani ba da ban farko da tafi kuna gura muku da Qur'ani yake ba. Sai ta yi kamar da yake shi ku kuma ai ba ran da aka yi wani da zuwa shi guri annabi bane sai da ta zauna shi ku tsawon shekaru wanda ba cewa ne annabi bane har sai ran da Allah ya mai da ni annabi ya bani Qur'ani kafin in zo in ce muku ne annabi sauran shekarun da na yi kafin Allah ya bani annabtaka me yasa ba ce ne annabi bane a wancan lokacin wannan kada ya ishe gwada muku cewa ban zama annabi ba sai da Allah ya annabtakar da ni tukuna na zama annabi. Afala ta ake nuna ba za mu hakan da wani. Allah ka samu cikin masu hankali.
Amin.
Sai Allah ya ce ya gaba da rabba.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته Ya yi.
إنه لا يفلح المجرمون Kamar da ne kana halar layi kaji. Wane ne azzalimi mafi girma fiye da wanda yake kirkar ya jingina wa Allah? Wane ne azzalimi mafi girma fiye da wanda? أي الاستفهام للنفي لا أحد أكثر ممن يسأل على الله كذبا da aka jaraba wannan zalimai a duniya wanda ya zo na dai shi da wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Allah a wanda ya kirkira karya ya jingina wa sarkin garin su ya kyauta amma da yake da wanda ya kirkira ya jingina wa Allah ba dai suke ba wannan ya wallan gwamnati su shan ko ya kulla shugaban jami'a ha wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina wa malaminsa wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina wa iyayensa duk ba su kyauta ba wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa matarsa ya kyauta bai kyauta ba amma dukkan su laifin su ya kai ga wanda da ya kirkiri ƙarya ya rasa wa zai jingina wa sai jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala daban su karfe daga ce Allah ya ce bai ce ba karfe ya bala'i ya gama sama bala'i karfe daga fara akan Allah abin da ba su sani karfe daga wannan ke sa Qur'ani ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ce kuma ga wasu da ma harama da biyar kawai shi abin da ubangiji da haramta shi da alfasha ma ta haramta hawa ba ba kana alfasha bayyana ne da kuriya ta Allah har wal isma sana'ala kan fasilin wal qariya sana'ala zalish da gaira hakki ba tare da hakki ba wa an tushriku billahi sana'ala ya hana ku shirka wahala Allah da wanda malami da sun da su fara wanda bai saukar da hujja da za a kashe shi ba sai aka ce wa an ta kulu ala Allah sannan Allah ya hana su faɗa akan ubangiji ma la ta alamu abin da ba ku sani ba malamai suka ce laifukan an jero su gwargwadon girman su ne inda ma raba rabbi da fawahisha alfasha bayyana ne da koyinta na
sai ya harka ismu ismu yana gaba da fawahisha yana gaba da yana gaba da fawahisha da haka ta hana magana ba za ta yi to ba ta cewa sai bangaren zalunci ya zauna ta haifin wani a ciki shi kuma yana gaba da shi yana gaba da shi ba su shi an fi shantu billahi ma ne da zai yi sultana shi kuma yana gaba da mai yana gaba da shi zai yi zalunci ta ka ya shiga cikin haifin wani ta hana Allah da Allah a wajen bauta ta yi ta kamo ta Allah amma ba na shi da to sai na kono da wanda duk wanda girma shi ne wa aka kulu ala lahi ma la ta'lam ka faɗa ga Allah abin da Allah abin da baka sani ba ka koyi ka faɗa ka ta shari'a ta shari'a yanzu a kuma kana haɗa Allah da wani bane yanzu kana mai da kanka kai kanka wani ƙwarya ƙwaryan Allah ne da kana iya halattawa kana iya haramtawa
Allah
Allah ya gafarta maka sai Allah ya yi da mu
la yabdu mujrimun mujrimuna lallai mujrimai kirimin alsin ba sa samun ruwan gwai da Allah bari fitsin Allah ya sa mu dace ka gane ka
عليه لعائن الله المتواليات المترادفات na'am na gane gado na gane gado wato na faɗa musu ta riga to ta gudu ta walladarta wallahi yanzu ba su ma yi magana kan addini saboda ba su san me za su yi ba. kuma Najeriya da ƙasashen munafuka duka an gane a cikin banza ne ba da addini suke abin da suke yi ba. an ɗauka ilimi da suke gabatarwa an gane constitution ko ce sawa jahilci kuma an hana su da bango sun gagara motsa an yi challenge na su academically sun gagara magana yanzu dai su rujin maza da wuri yanzu ya kuma ni ku dasa auren mata gudu kuna da goya ya karatu kuna tara wa mutane wahala yanzu abin da na gara gafe ko bakin shi ma wani tafsirin kuranar kuranar
project ne shi ma zamu
saboda an yi tafsirin Qur'an da Qur'an ta kare an ga da cewa wani jahili shi kibiri ne yake karanta mutane har shi da sunan tafsirin Qur'an da Qur'an Musa shi Musa shi mun karanta shi ya gaga da cewa ba to yau za mu gane ba ne da kare ba kafin ku je tambaya ta gaba idan tambaya ta gaba kan za ta masa tsirara su gidan haihuwar uwarsa kowa ya bai shi amma kafin mu kai bari mu yi wannan ita ce za ta fara masa sai sai hamma ku gane da addini ala hakan na faɗa muku bai taɓa kuskure kamar an ka tambayoyi da zai ba bai san su da masu wasu ya dauka ka kai mu kai tambaya Donde está Pérez Levan, yo te hacemos. Na tambayi dan kala katu, tambaya ta nawa. Sha takwas. Ita ce ne. Dan kala katu wai bane tambaye ka dan kala katu. Idan matar ka tana jinin haila, tana yin azumi, akwai wani rikici a wannan tafiyar akwai wani bai tafiyar ba kowa ya fahimta idan matarsa tana da haila tana azumi na gane kafin sai ran gane kafin ya mata ya ce ai ƙur'ani ya ɗauki azumi ne ga wanda bai da lafiya ko wanda tsufa ya kai masa matuƙa ya ji aya sun su bakara ko ko madadi faman kana minkum maridan فمن كان منكم مريضا أو على فقد سفر فعدة من أيام أخرى yace yace amma da mace tana haila babu ta aya ta Qur'ani da aka ce ba za ta yi asiri ba matukan ba rashin lafiya take ba haila ce kawai take jinin haila saboda haka su matarsu tana yin azumi ko tana jinin haila dana da babu ciki shi ba za ku samu wannan labarin dan dan kalan kafin matarsa tana yin azumi tana tabbata jinin haila ta take azumi dole na shi da kansa ya gudu baki magana tana da cikin bidiyon sai yake hujjarsu kuma shine babu wata aya a Qur'ani da ta ce mace in tana haila kada ta yasa shi yasa matarsu in tana haila tana ne tana azumi tana ta ji da kama Allah tsare kada auren ya kara kasu to bari mu ga yadda addini ya kara kasu ne shi ne dan ƙara ƙarfe bai yadda da Allah ya ce wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam dan ya koyi da musulunci ba ba zai samu damar yin yau jama'a da kwakwalwar shi ba idan kuma da kwakwalwar sa sai jama'a ta halaka kuma ta halaka ba jama'a ta halaka ya tukkuɗe annabin da shi ya aika hijira bari faɗa muku abin da ya yaudare ku da shi saboda yaudare ku gane ta a fili yace shi baya fada da hadisi sai hadisi guda uku ba fa yayi imani da sauran ba ba yayi da imani da hadisi da kowa sai dai yace bai fada da hadisai sai guda uku hadisi da farko duk hadisi da ya taba darajar annabi to ba zai yi aiki da wannan hadisi ba hadisi da biyu duk hadisin da ya ce ai ta'addanci ba zai yi aiki da wannan hadisi ba hadisi na ku duk hadisin da ya ci karo da Qur'ani da girma ba zai yi hadisin wannan shine manhajin da ya bayar wanda da shi yake kar yake fada da hadisi ko yake fada da hadisi hadisi ya zama bai soki Qur'ani ba bai soki darajar annabi ba sannan bai ba bai karanta da ta'addanci ba ku rike wannan ƙa'idoji guda uku zai faɗa da bakin shi
karama ita bai haila ta
aya Allah ya kawo shi ce wa yas'alunaka 'anil mahidi ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ce wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar kana jarin jiran haila wanda ce musu huwa azaka zan tare yanzu Allah zai faɗi hukunce-hukuncen da ke kan jiran haila sai ce fa'atar da don nisa filmahi ko ƙaurace wa mata a cikin haila yayin da suke jinin haila wala ta kara mai gurna kar ku kusance su hatta ya da gurna sai sun yi tsarki tsarki a nan malamin ka ce shi ne jinin ya ɗauki bayan jinin ya ɗauke za ku iya saduwa da su sai Allah ta kawo ƙa'ida ta gaba sai ce fa'iza ta ɗan har shi wannan tana har da biyu shi ne wanka faizan ta sallah ta bayan duk ya dauke idan suka yi wanka to fa to wanda bin haisu amarakumullah ke da hukuncin da qur'ani yayi magana akan mace mai haila shi ne kada ayi shi kusance ta kada sabu da ita qur'ani bai ce kada ta yi azumi ba. bai ce Mm.
bai ce kada ta yi sallah ba bai ce kada ta yi sallah sallah ba bai ce kada ka yi dawafi a ɗakin ka'aba Qur'ani bai ce komai a kan wannan ba. sai ce kada ai ne kada a kusance ta an gane karatu amma bai ce kada da yi sallah ba matan ku in suna jinin al'ada suna yin sallah a ba su yi sallah amma Qur'ani bai ce kada su yi sallah ba matan ku in suna al'ada suna azumi a ba su yi azumi amma Qur'ani bai ce kada su yi azumi matan ku in suna al'ada za su shiga ɗakin ta ba su yi dawafi Qur'ani ta ce kada yawan ba wannan ba guda uku Qur'ani ya zama final da ce gobe a kansu to san dalili saboda Qur'anin akwai wanda Allah zai turo ya bayanin Qur'ani wace ne wanda Allah ya turo ya bayanin Qur'ani annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo akan wannan ayat hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ya tace ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana rayu idan muna jinin haila sai aka ne ce mana mu'ada azumi mu'ada sallah kada mu kuskura bi azumi kada mu kuskura bi sallah yayin da muke bi jinin al'ada har sai jinin ya dauke a zafi idan jinin ya dauke bayan sallah sai annabi ya umarce mu azumin da bamu yin nan ba mu rama shi amma sallolin da muka rasa ka da mu rama wannan shi ne bayanin da wanda aka saukarwa mai ya sa da ka muhimmi ya zo ya ruga mana cewa waɗannan hukunce-hukuncen tare da suke da wancan hukunci na cewa mai mace mai haila kada a sadu da ita Allah ya haramta mace mai haila a sadu da ita ko na
shi kuma annabi ya haramta mata yin azumi ya haramta mata yin sallah yin sallah to wanda ya fada da wannan hukuncin su ne qur'ani ya magana kan su yace wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجن دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يحرم الجزية عن يد وهم da صادقون ya zo maganar laifukan ahalar kitabi saboda wannan ayyace su cikin dalili shine idan Allah ya halatta ya haramta ba za su yi ta ba in manzon su ya haramta ba za su yi ta ba yanzu an gane kafin da manzo ya haramta mata ta yi sallah tana haila ya haramta mata ta yi azumi tana haila ya yarda da wannan haramci da bai yarda da wannan haramcin ba annabi ya kallata ko wannan ayar ta wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu bi yarda aya
ko gane ta ne kar kasu yake annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam qur'ani bai ce mace mai haila kada ta yi dawashi amma sai ga lokacin da manzon Allah ya taho aikin hajji dan ya koya wa sahabbai yadda ake yi aikin hajji ne gaba gaba ya rika koya musu in yazo arfa ya ta ya ce wa qaftu guna ba qur'ani ya ce fa idza qaftu min arfa ba idan an zo da فإذا أخذتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام harafin nan daga yana zuwa ina ne girman ta daga yana zuwa ina ne fadin ta inda wani lokaci za a tsaya a gafa tsawon wani lokaci za ka zauna a harfa duk burhani da ke komai a kai ba waye karantar annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya ce wa nafsu guna kun ga inda na kai nan sabon da ke mun gare shi cewa harfa sun da hawo duk sai da karfara dangi kuka tsaya yi wannan malamin da Allah ya turo ya koyi za a kai dikin to a wajen ɗan ƙara kafi wannan malamin ƙarya yi bai yadda ba da ya zo wajen cifa jamra sai ya daga dukkan da zai jifa da shi ya guda ba sahabbai sahabbai sai ke girman dukkan da girman da sai kamar hasa da tas dukkan da za ka inda zan da shi da ya tsaka ya daga hannun na sahabbai ce bin misali hajji far da kwatankwacin wannan da ita za mu ci ba dan har ka sai shi aka ƙarya yake shi ba zai shifa ba dan bai ga ta Qur'ani kuma baya shifa shi wannan dan karka ka gashi ƙarya ne wa ya taɓa ganin shaidan ne saboda bai ta koya da ba mu da kamar da ba wani wani wannan idan da wani zai ce maka wace yake kishi annabi da iyayen annabi wahayin da zai aiki da hadisi da ce mutuncin annabi ba faɗa mun duk duniya wanda ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam duk gaba da sai ya ce musu ku zo an nema na ta ku kai fai ibada ku ta aikin haji a waje na wata kila daga wannan shekara ba zan ƙara yin aikin haji tare da ku ba kuma daga wannan shekara Allah ya yi annabi bai ƙara yin aikin haji tare da sahabbai ba to lokacin da aka taso ba ma da kuma harama za su koma sai gidan hai a zuwa Aisha radiyallahu anha kuma idan aka taso daga zai kaji daga zuwa da fa inda na ne dauka maka akal dan zai shi da mara da shi da washin Aisha haka da ce tashi annabi ce kwatar da hankali duk aikin da aka zai suke yi ci gaba da yi gaira Allah ta dauki da bai sai dai kan kuskure ce zaki da washi haramun ne ke da wani da cikin haira a tare da shi. Wata hayar ta wani tsarin tare da yin zahar da yadda wani wayan hanta da fara fara fara ma haramun ne ke ce da wani tana cikin gidan haira. Amma da zai da aka turo ya koyar da yadda ake aji. Idan sun yadda da wannan karantar wanda annabi ne karantar wannan ne sa Aisha radiyallahu anha ba ta yi dawafi ba sai da jini haina ta yi ne. da su Allah ya karantar da mu a cikin aya mace mai haina ba za a sadu da ita ba. Annabi kuma da Allah ya haifo ya karantar da su ya ce to tare da wannan umurnin kuma ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi hawashi ba kuma ba za ta yi hanciki ba. Dan ƙara ka ta ce na yarda da wancan da aka ce kada a sadu da ita tun da Allah ya faɗa. amma waɗannan masu da ya faɗa ban yadda ba ƙarya ce. Tuna da daga sha ba ta da kareta ba waɗanda suka ba da labarin annabi ya faɗa su nake karetawa. Sai ka kawo hujja da ka dogara da ita na kareta su. Tun da ta hannu su aka samu Ƙur'ani, duk mutanen banza ne Ƙur'ani masu suka kawo ta hannu su aka same su. Duk wanda ya ji Ƙur'ani a duniya a bakin waye ne a bakin sa bai sun kare ta da bakin annabi. تابعي استجابة هو صحابي كانوا كانوا استجابة هو تابعي وين استجابة استجابة هو هذا القرآن اللي يسوع إنت بتم تمتلك دون أن تغات تكيش كم صحابة ذاك تكيش ودش ثم سوس كمان هذا كمان هذا الكلام اللي بس كده بقى بنا يعني محمد بيجي كلام هذا كلام ترى كده كده كده محمد كده أنا نبي الله dan kada ka tun hakan idan ai da gani shi idan ai da gani kawai sai zuwa da wannan kada ka sai ha ni duka sun yawa ba za ka shaka bare amma wannan da wannan tsari shi sai ajiri kada ka sai duk inda kaje ka same shi a duniya kowa ke da ka har a nan Najeriya har dukkan su nasu daban-daban saboda kowa shi ke fassara wa kansa alƙur'ani to bari ya zo kan koyi ya ce hadisai ku yake fara hadisin da suka rage darajar akai sallallahu alaihi wasallam na kan dan hadisin da annabi yake mace idan tana haila kada ta sallah idan tana haila kada ta azumi in tana haila kada ta dawaci wannan hadisin nuna min inda ya rage darajar annabi da ya saka kare shi
babu
akwai da rigidan da nan da ah oke ce dan kaidar da guda uku wadannan hadisan sun ci kai da farko kuma su kai da farko ba sun ce sai kai da dinu duk hadisi da kin koda ta dace ba za ka yi aiki da shi ba faɗa mu wannan hadisan da annabi ya ce mace bai haina kar ta yi sallah kada ta yi azumi kada ta yi tawafi sai gidan da ya ka dauni faɗa mu inda wannan hadisan sun koyi da ta dace
babu
ke da wannan hadisan sun hakin hanyar zuwa ki fata ba fasu
ba za ka yi ba idan hadisin su cikin Qur'ani kawo mun aya a Qur'ani mai girma inda Allah ya ce mace bai haila ta yi sallah sai mace to ga annabi ya ce kada ka yi hadisi ya ci karo da shi ya ci karo da aya ko ya ce mace mai haila ta yi azumi sai ga hadisi ya ce kada ta yi sai mace hadisi ya ci karo da shi da Qur'ani ko ya ce mace in tana dawafi ba ta yi sallah tana haila ma ta je ta dawafi sai bace wani hadisi ya ci karo da mai ya ci karo da Qur'ani kawo ayoyin da wannan hadisan suka ci karo da shi wanda saboda wannan dalilin da ya sa ka kanya ta su baka aiki su akwai kenan wannan sharuɗan da ya sai nasu guda uku ya sa su da dake ya yaudari marasa hankali ko ba sa su da yaudari marasa hankali ba ta ne yaudara.
hakikanin sai duk wani hakikanin sa da wake mana da annabi Muhammad Sallallahu bai yadda annabi ya sa baki a hada addini ba wasu wannan shi ne masoyin annabi saboda rashin kunya haka ya maka haka ko shi ne masoyin annabi dan da wannan an ce za ka kai shi ba zai gudu wajen yawan ba dawa ya kama ba don ka zage shi dan uwa za ka daga daga da yanzu ba na da ta ya ce ko zo na ma mai zira ko ita da kuka ce da yasa gari gari kuka bashi da kuka ce ka san maza ba ka duba haka da kare kuka bashi da kuka ce ya zo kuka musulunci shirin na bashi da take ya kama da ba da ta ƙarya ta bashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi